بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ يدرينا بهذا المحضر فلتعطي فيه بنزلة تأتينا بالظفر الحمد لله يومنا لا ربا شادا قوة زركيدة هجرة دبو ديال دريو دار من دهدو wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga wata na biyar miladiya ta dubu biyu da ishirin da uku da za mu ci gaba da karatun siriya da tafsir na maulama shirka islam wasu alatar alamu alhaji ibrahim ya sarari allah ta'ala anhu inda za mu yi zama in ban manta ba na hamsin da biyar na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله لجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله لجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله لجار بالسوء من القول الله بايا سن آه daga murya bayyanawa ga abin da ke mummuna ne na daga magana illa man zulim sai dai in wanda aka zalimta ne sababin nuzuliha dalilin sabkawar wannan ayin sabba rajulun ababakar siddiq radiyallahu anhu wani mutum ya zagi sai na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu fi majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam a mazaunin annabi sai ya da musu Allah su tabbata a gare shi falam ya rudda alaihi sai sai na abubakar bai mai da musu ba da ya zage shi fa sabbahu saniyan sai sake zagin shi dai karo na biyu falam ya rudda alaihi bai mai da mushi ba wa sabbahu salisan har sai ya zage shi karo na uku faradda alaihi lokacin nan sai ya mai da mai faqamar mustafa sallallahu alaihi wasallam sai abin zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi wan sarafa an majlis ya juya daga barin wannan mazaunin fa adarkahu abubakar sai abubakar ya riske shi ya tashi ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu takallama li miraran wannan mutumin ya muni magana so da dama walam atakallam ni bin yi magana ba walam atakallamtu zahabta anna yayin da ni ko ne mai magana sai ka tashi ka bar mu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma sakatta kana yaruddu ankal malak lokacin da kai shiru ka kyale mala'ika ya kasance shine ke maida ma shine ke maida a madadinka wala ma takallamta lokacin da kuma kai kai magana in sarafa malak wannan mala'ikan sai ya juya ya barku waje a shaytan sai shaytani ya zo wa ana la ujalisuhu ni ko ba na zama da shaytan fan saraftu sannan sai na tashi na juya فنزلت هذه الآية سيونا آية تسبكا لا يحب الله الجهر بسوء الله بايا سن بينا ودا ممونا نير قولي ندغا مغانا إلا من ظلم سي وندا أكا ظالمتاني مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كمر مثال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تتبتا أغريشي الإنسان ممنوع من الجهر بسوء shi mutum abin hanawa ne daga ya bayyana mummuna ƙaulan wafilan na daga faɗa ne ko ko a aikace aiki ne illa fi haƙƙin zalimi sai a cikin haƙƙi na zalimi idza zalamaka insanu in wani mutum ya zalunce ka falaka anta takallama fi zulmi to ka samu ka rika yi magana a cikin zalimcin da yama akan zalimcin da yama kana da harshen magana da bakin magana da an taqula fulanu saraka mali misali ka ce wane shi ya saci dukiyata fulanu fa'alali fa'alali wani shine mana kaza wani shi mana kaza laysa fi hadha dhanbun babu lahi a cikin wannan babu wani zunubi a cikin haka wa idza kana al-insanu yartakibu bid'atan haka nan mutum ya kasance mai aikata bid'a ne aw dalalatan ko ko wata bata aw fiskan ko nufasikanci wa khalaqa wa khala'a jilbab al-haya'i mutum na hayya tube riga ta jin kunya daga barin shi faman khala'a jilbab al-haya'i duk wanda ya tube riga ta jin kunya fala ghibata lahu to wannan babu giba a gare shi mana mun an yi magana akan shi ba a cewa an yi da shi giban nan da ita ta tana gigara ko an suna ta gigara a yi da mutane na da gyara mu to shi in mutum wanda yake haka ne aikin shi shi fasiki babu gigara a cikin haƙƙin shi saboda hadisi li hadis uzkurul fasika bima fi likai yadaru saboda hadisin da ke cewa ku ambaci fasiki da abin da ke cikin shi dan saboda mutane su kaurace masa dan saboda mutane ya hazaru su kiyaye shi eh kamar da yazo cikin ruwa na bihaqi na cewa man alqa jilbab alhaya'a haya'i fala ghibata lahu duk wanda yayi jifa da tufafi na jin kunya to shi babu giba a gare shi wanda yayi watsi da tufafi na sutura shi wanda ke na jin kunya baya jin kunya kowa to in an wade shi an ce wani ga abin da ke ga abin da yi ba yi da shi ba ba ba shi ma babu wani zancen a ce ana yi da shi a koko hadisin da ajaluni ya fitar da shi da ke cewa uzkurul fajira bima fi bima fi ya hazaruhu nas ko ambaci fasiki ko ambaci fajiri fajirin mutum ko ambace shi da abin da ke cikin shi don mutane su a kiyaye masa ya haza ruhu don mutane su iyan da za su su su kaurace masa mutum da yake aikin shi ba mai kyau ba ne kuma watakila ma mu'ansu mutane ba sani ba kai an yi da kai baka ji daɗin shi ba to shikenan ka hida mutane wane fa azzalimi ba matsala bane wane ni mu da muka hulɗa da shi kaji kaji su yayi sama da yayi sama da fadi da dukiyar mutane to wannan a faɗa mutane ka gani in ba dan shi fasiki bane ba da kawai kamar hidin irin wannan maganar sai a ce kai da shi to amma fasiki ne kana waɗi kuma saboda mutane su kaurace musu su kama jikin kai su kai zalunci mutane kai su mutane kai dai an zalunce to sai ka zama shaida kuma ka zama abinda wanda zai falakar da mutane akan haƙƙin wannan to kuma wannan ba ba komi ne ba in fasiki ne mutum da ka cikin nau'in fasika fasikanci in mutum haka yake shi ne ya jiwa da tufafi na jin kumiya baya jin kumiya mutane to shi ma ba wani abin a ji kumiya shi bane ba sai a faɗi shi makareci ne a ce makareci ne kana mutane saboda kai sai yaudar mutane eh ba wani abin yi da shi bane a wane makareci ne wane barawo ne wannan ba wai babu laifin komi cikin wannan kamar da hadisi ya nuna na'am wa min al-jahri bi suyi yana cikin abin da ke bayyanawa ne ga mummuna ga mummuna mi alƙawli ne daga magana allazi yajuzu wanda ya halitta wato yana daga cikin mummunan bayyana magana ko bayyana magana mummuna wanda ya halitta abdaifu idza lam idza lam yukram baƙo in ba a girma shi ba ya juzu an ya sifa mudifahu bi annahu ghairu mukrimin lidaf ya halitta gare shi ya sifanta mai sarke shi shine mudifu wa mai sarke shi bi annahu ghairu mukrimin lidaf da cewa shi ba mai girma baki bane ba eh baƙo kai ka zo irin wannan ma shi zama ake gudu gari ma sai sai mutum sai ya karra garinku ya zo gari bai ji daɗin garin ba sai kai ai gari garin gari na kaza ba a mutunta bako kuma akwai garuruwa ciki ko Allah wanda suka shahara da wannan cewa kawai bako baya jin daɗi a wajen to kuma cikin sarauta Allah wannan abin da ya halitta ba gaban za ba kai yanzu in ka tashi tahiya wannan garin in ka san da haka ne to sai ka kama jikinka ka san kakka ma yi tsammanin za ka samu wani irin abin da ba ko sa samu a wajen wa'ansu mutane kaga wannan ma wani adalci ne saboda haka irin wannan kuma kaga ai ka aibanta wa'ancan mutanen ka sai a ce ka muzanta su amma haka nan suke su suka ja ma kansu wannan aibantawa baka da laihi cikin wadin wannan shi ba ko ya halitta ya hudu wannan wanda ba wanda ya je ba girma shi ya halitta ya hudu wannan la yuhibbu da jahara Allah baya son ana bayyanawa la yusibu al jahri bisu'i ma'ana Allah baya sakayya baya ba da lada akan bayyana abin da yake mummuna ne bal bari dai yu aqibu alaihi Allah yana ukuba akan wannan in mutum ya bayyana abu mummuna Allah yana mai hukuba yana mai azaba kan shi ne alƙawli na daga magana ne illa man zulima sai ha wanda aka zalunta fala yu'akhizuhu bil jahri bil qawli bihi wannan wanda aka zalunta Allah baya rukun shi da bayyanawa da shi wannan mummunan na magana wa kana Allah sami'an Allah ya kasance mai ji ne lima yuqalu da duk abin da ake faɗa alima masani lima yufalu da abin da ake aikatawa la yubillahu da jahri bis su'i min al qawl Allah baya san bayyana mummuna na daga magana fi haqqil awam wannan a cikin haƙi ne na gama garin bayi kowa da kowa wannan mataki na farko kenan Allah baya san suna bayyana mummuna na magana wala yuhibbu wala yuhibbu wala yuhibbu at-tahadduth bihi fi nafsi fi haqqil hawas amma cikin haƙin keɓantaccen bayi waɗanda suka kama hanya ta barin duniya sun ware su sanya duniya bayansu hanya wato ta muridai ta almajirai wanda suke wanda ke musu muridul ashira wanda suke nihin lahira yanzu su sun ɗara wa'ancan gama garin bayi su abin da ake so Allah baya so ma su rika zantar da wannan a cikin kawunansu ko a cikin ran mutum ya rika hiran wannan ba ba abinda aka wannan farko wannan matakin farko ka a rika bayyana misali wanda ba fasikin nan ba a rika faɗin ai wane shine ya taba kaza ga yanzu wannan shi fasiki wanda aikin shi ne fasikancin nan in mutum ya zama aikin shi ne fasikanci a ce a wane ɓarawo ne eh shi yayi kaza yayi kaza yana kaza wannan kaga a zahiri ne ake da shi to Allah ya halitta wannan babu komi in dai barawon ne ake shi sata ana haka shi a kiyaye mu saboda in ko ba kowa ma in kai ya ta ma sata wannan ya ta musu sata ba in ba san da haka bane sai su saki jikin su yazo sa ya musu sata to amma wanda ko taba yi yayi ko ma watakila ma ba tabbata jitan shi ake ake kai ka rika bayyana wannan to Allah baya son wannan wane kaza Allah ya ruha mai asiri kaga shi kanshi shi bai jiwa da wannan riga ta tufafi na ruhun asirin Allah ba taba yi ma a ce ma ya taba yi ne so daya shikenan asirin shi to amma ya daina ko ya tuba so ya tuba shikenan me abin tada kuma to wannan a haƙƙin amawa su rika tadawa Allah baya sa haka a haƙƙin kasawa bayan Allah da suke nihin Allah to a ce su rika zanta abu ma zuciya su ma ya rika zo musu wannan abu su rika zantar da zuciyar su ma wannan Allah baya sa wannan ita iko Allah ita zuciyar nan su ake ta gyaru su ake duk wani abin da zai raya ta ake nema a ce shi ne ta saba da shi to wata magana ma duk marar daɗi kawai ka rika in ta zo ma ka kokari ka kauce ta daga zuciyarka to in ba haka ba ko sai zuciyar ta ita ma ta zama tana dokan duhu wannan abin da ke a ranta shine ma ke sawa an su mutane kaga sun saba da har ba sa zaton alheri ga mutane saboda su ko zuciya ta su babu alheri kawai saboda kawai ne mai sama ai ai hikima ce Allah ke jiwa cikin bayan sa mutanabi na cewa za sa'a fi mar'i sa'atu zununu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawanu in aikin mutum ya munana to haka zaton shi ma zaton zaton shi ma abin da ke zuciya shi ma sai ya munana saboda aikin shi bai da kyau sai ta ko kowa ma ba bai da kyau kuma abin da cika wannan aikin ai irin ka rika tunanin mara kyau shi aiki ne kake wanda ke mara kyau kai tunani mara kyau kullun ga mutane to sai ga kan ce kullum ma kowa ma kana ganin shi kawai ba mutum bai da mutunci kowa ma ba ka gani ya jawo ka har ka ketar iyaka to wannan mutane mataki na biyu kenan su wa'annan ba a so suna zantar da shi ko a cikin zuciyarsu wala yuhibbu an yakhtura bilbali fi haƙi khawatul khawas sannan Allah baya so mummunan magana ma take ɗarsuwa a cikin zuciya ta waɗanda suke keɓantattun keɓantattu ne wanda kuma suke su suna jagorantar wa'ansu bayan Allah kai ma karkashin ka akwai wa'ansu bayan Allah wanda kake nuna musu hanyar Allah to kai ba a so a ce ba wannan abin yana ɗarsuwa ma a zuciyarka ba ya zo a zuciyarka haye ta kana tunanin shi ba kana zaton kana ɗauki lokacin ka a'a yana ba a so Allah ba ya so wannan abin yana ɗarsuwa a zuciya yake bandatun ke bandatu kuma Allah da yake Allah gwani ne la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha su ko ne aka yada ma wannan yana iko yana iya iko yayi abin da ake ake so ka gare shi ne yanzu misali shi wannan wannan ya khawasul khawas a ce abu irin wannan ya ɗarsa a zuciyar shi ma ba a son shi tana yawa wannan abu maganar ta ma ta yi ma wasu nauyi to shi ya kai inda ba ba masu yin aikin ma da fasikin ma zai fasikanci a gare shi shi haƙiƙanin ainihin irada ko ko mashi'a da ta sanyo wannan fasikin yake wannan aikin yake gani shi ba fasikin yake gani ba yana ganin kamar ayanan suke cewa wa ma ta sha'una illa an sha Allah shi gani yake kawai mashi'ar Allah ce take aiki to wannan kullun ganin Allah bai kautar a idanun shi ba wannan inna wannan abin ya koya ya zo ya darsa zuke shi ai an sha baya sosai saboda haka ne shi amma wurin shi abu ne mai sauki la yubillahu li jari bi sumi alqawli Allah baya san ake bayyana mummuna na daga magana illa man zulima sai wanda aka zalunta fasil isharatu cikin wannan akwai nuni anna Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah tabaraka wataala la yuhibbu la yuhibbu jahra bi asrarir rububiyyati Allah baya san ana bayyana asirce asirce sirrika na ubangiji indal mahjubina a wajen waɗanda suke mahjubai babban magana Allah baya san ana bayyana asirai na rububiya na Allah a wajen wanda suke mahjubai shi asiri Allah na da asiransa kuma yana bayyanawa ga wanda ya so ga wanda ya so in Allah ya bayyana ya sanar da kai ka gani ba kowa ya sani ba akwai ilimin da yake dama ilimi ne na kowa da kowa to wannan ka bayyana shi kowa da kowa daidai ne wajibi ne ma ka bayyana shi in ka ɓoye shi kayi lahi man ka sama ilman ulijima bi rijamin min nar duk wanda ya ɓoye wani ilimi Allah za a mai wato ran tashi kiyama za a mai lizami da lizami na huta ilimi wanda ke na kowa amma akwai ilimin da ba na kowa bane shi wannan sirri ne akwai sirri dan menene ne mutum kai ma kana da sirri a ce Allah bai da sirri to Allah na da sirrin sa kuma yana da bayan shi wanda ke banta da wannan sanin wannan sirrin a hadisin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya shahara sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine Huzaifa da Yaman ko bin Yaman a shi Huzaifa shine aka yi sani da yana cikin lakabin da ake mai sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Ali ya faɗi, sai na Abu Huraira ya faɗi, yana wani su ma ya faɗi cewa a suna da abinda inda za su bayyana shi da wa'inda ma ake ganin larubba jawharin ilmin law abuhu bi laqila innaka mimman ya'budul wasana ولعل رجال مسلمون دني يرون أقبح ما يأتون وحسنا yace da akwai wani jauhari da rubba jauhari ilimi wallahi akwai yace so da yawa akwai wani jauhari kamar gwale yake na ilimi ilimin ma kai ka ce zababben ilimi ne yace law abu hudi da zan bayyana shi da an ce mana kai kana cikin masu bauta mu a gumaka wace wal halla rijalu muslimun da da an su mazaje daga cikin musulmi sun halata jini na su ga ya rauna a kaba hama ya tauna hasana abin nan wai halaka jinin nawa kaga mummuna mafi mummuna abu ne amma sai su ganshi sun yi shi abu mai kyau saboda min abin su ba su san shi ba kuma bai halitta su sani ba shi ma da zai bayyana da ya aikata ba daidai ba amma ya ce yana da kuma bai taɓa bayyana ba taɓa shi ba daga wurin shi haka sai na abu hurera ya ce shi ma manzara salam ya bani ya ce ya bani jirabaini ko aini sarka guda biyu ta ilimi guda ya ce ina ci ina ba kuna ci gudan kuma ya ce da zan wada abin da ke cikin shi la qati a min hadhal bal'um ya ce da an yanke min wannan makogara an taba ya wadi to ba yau bane ba mutane Allah ya sanar da su sirrin Allah suka san suke da wasu ilimomi na koye amma sai yanzu mutane kai kuke so ka nuna kai masani ne kai da ka ɗan an ɗan lasa ma zuma ka ɗan sai ka yi to kai taɓa ba su wannan kai masani ne kai ka san Allah kai ka san wasu abubuwan Allah to in ka sani to amma gwanin ta kake da Allah ka koyi yadda ake tsarki ka zo ka nuna mu ka iya wanda mutane ba su iya nuna ni na iya na iya wallahi ni na iya sallah ko da ana ganin kamar kowa iya shi ko mutanen kowa ba kowa ba kowa iya ba kuma shi ne ke wajibin kowa amma abu kawai haka nan sai nuna kai ka san Allah to gashi matsala matsala ce babba ka zo ka nuna abin da yake asiri ne munan wurin kullum malam ce mu yake asirin Allah tabaraka ta'ala kaman asirin mutane da iyayensa sai ya tarda ko suna faɗa har ya kai tsirrace su ya bayyana tsakanin wayan shi to in ya hito wannan mutum ya hito waje ya ya faɗi ya ce ai da ai baba da ka da ma sai da ake kaza ka ya ce abin da za wani ne kallo za mu na farko dai mahaukaci ne na to wannan asiri ne na uwaye asirin waye ya kai asirin Allah to mutum sai ya wai shi kai wani gwaninta ne kai a ce ka san Allah ka san abu sai mutum ya zo ya taɓa ba su to shi ne shi ya ce wannan yana nuni cewa Allah baya son lillahi hibullahu al-jahr bi suki na miyar qawli ana bayyana asire na ubangiji a wurin mahjube ko ni ilimi akwai mutanen shi wannan bawa Allah ta kwana dai bai fahimci inda ka fahimta ba me anwanin ka zo kana mai zancen abin da shi bai ma fuskanci wannan ba kashu asrarin rububiyyati bainal mahjubina ashaddu inda Allah min al-haram shi yace bayyana asirrai asirai na Ubangiji a tsakankanin wanda suke mahajubai wanda Allah ya sa musu shamaki to shi ne mafi tsanani ma daga aikata haram ke gara ma ka aikata haram da ka aikata wannan a waje ya zo cikin ya ulumi dina ta qala ba'd al-arifina ifsha'u asrar rububiyyati kufr yace bayyana sirrika na Allah kafirci ne to shi ko tun aka ce kamar inda shehu da yace wannan shine mafi tsanani daga aikata haram shi haramun kenan ka aikata shi ba hawa kawai shi kenan sai an a haɗu lahira ba a tun daga nan fa mutum zai fara gamuwa da sakamakon abin da ya aikata na ba daidai ba a kaɗan kin shi birishin biyan bukatu kana ɗauka kana adda bukata ka take biya masibobi su samu mutum da ciwuka da asararruka da rishin arziki ga sun da abubuwan da abubuwan da baka so yana cikin abin da zunubi ke jawo kuma ba a san abin da za a tarda lahira ba wannan in Allah ya gyara mu a ce anan wurin mutum ya sha wahala ya sha wahala sosai ya zama duk wahalar da ya sha na wurin ya zama kankare zunubi ne Allah ya kaunace shi ya so shi kenan shi kenan an za ka zuwa lahira to babu babu wannan lahi amma in ka je da koda da wani abu na lahira to kuma can musibar ta can wurin ta yi girma a na san wani ba Allah wanda irin ya ɗauki kawai irin wannan domin babacin ya kama shi kawai tsankanin wasu mutane wanda ba san ba kawai ma wanda abin da suke mafi yahi dacewa gare su a sanar da su ya ake tsarki da Allah kawai ɗauko musu irin wannan maganan wanda bai abin da ba kawai ya ɗauki ko menene yana yana hidi musu wani abin da Allah ya sanar da shi kai abin ne wanda Allah ya sanar da kai sirri ne kawai ko tsakanin tsakanin Allah wai ko tsakanin kai da abokinka kan aboki da aboki suka yi sirri ya kyautu wannan abokin ya je gaba yana haɗi to wanda tana sirri na Allah kawai yanzu yana ta haɗi musu ai wannan ai kaza ne wanda anda ake kaza ga anda ake kaza yana ƙare wannan maganin abu na farko dai wanda muke ganin Allah ya saka mai da shi wannan ta haita suka suka ce wannan ko anya ba ya kunce ba ina kawai na makaci ne sai kai suna ta wallahi makaci in suka yada muka kai ka san Allah ga kai in ba maju bane ka san abin da ya hudu musu amma su Allah ya ruwa asirin ba ka tona ma Allah asirin shi da fito Allah ba mai iya cuta Allah sai da ka cuta ma kanka to mutum su ko wannan su dake shi ma kuci abin farko kenan na biyu Allah ya jarabe shi da wata cuta ko mu san irin ta ba ya ji mai na ta fama ya ji mai na fama da irin wani cuta da Allah Allah ya jarabe shi da ita can sani ba ya rabu da ita amma kuma ba a gushewa na cikin wahala saboda irin wannan kawai kasa kanka abin da Allah ya sanya ka to babban lahi ne shine shi yake cewa bayyana kashfa asrar rububiyyati juwa yayewa da ake kashfi yayewa abin da Allah ya lullube sai ka ce sai ka bayyana shi Allah ya rike kayansa tsakankanin waɗanda ba mazowan shi ba shine mashubai to shine mafi tsanani daga haramu a wurin Allah illa man zulima sai wanda aka zalimi ta yace illa man ghalaba wal hal in a dangance da wannan asirran ne sai wanda hali ya rinjaye shi wannan hali shi ko hali zaka shiga wani yanayi yanda zaka hita daga hayyacin ka to shi ko wanda ya daga cikin hayyacin shi ai kamar mahaukaci hukunci mahaukaci yake ne waye mahaukaci ko melayin shi yawa sai dai suna cewa dawamul hali miyal muhal dawama hali yana cikin abin da baya yiwa ba cewa ce kuma kullun kai kana cikin hali yawa ba cewa ce kai kullun dan barabara ne kai ai hali ne yau ma hali ne ka shiga hali gobe ma hali a to wannan kuma izgili kace za ka gamu da fushin Allah wa kana Allahu sami'an alima Allah ya kasance mai ji ne alima masani ne bima yafa'alu ga duk abin da ake aikatawa na'am
إن تبدوا خيرا أو تكفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا in tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan kadira in tubdu tuzhiru in har kuka bayyana khairan wani alheri min a'malil birri daga cikin ayyukan alheri aw tukhfu ko ko kuka boye shi aikin da kuka yi na alheri kuka boye shi ta'malu sirran ku aikata shi wannan aikin a boye aw ta'fu an su'in koko kuka yahiya dangance da wani munan abu da aka muku zulmin wani zalunci fa inna Allah kana afuwan kadira to sanin dai Allah ya kasance mai yawan yafiya ne kadira kuma mai iko ne lil muslimi an yaj an yajhara bisu'i fi haqqi man man zu- man zalamahu Allah a wato muslim- musulmi ya samu ya bayyana magana ya bayyana mummunan magana cikin haƙƙin wanda ya zalunce shi zalunta ta kamar da misali ka wadda su a wane sa- sata ya min ya halatta ka wade walakin sai dai ina fa in mutumin nan yayi afuwa ya yafe fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yujazi ala zalika Allah tabaraka wa ta'ala zai saka mai akan wannan wa yarda anhu kuma ya yarda da shi akkadahu bi anna bi annahu tabaraka wa ta'ala kana afuwan kadira wannan Allah ya karahu wannan da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai yawan yafiya ne kuma mai iko ne wannan shi ma wata magana ce daban kamar da kullum ake cewa akwai akwai ruksa akwai azima cikin shari'a kullum shi wanda ya bayyana abin ya ishe shi wannan ya dame shi am- ka bayyana ba laifi bane ba barawo ne ga zai sata ko kai zai masu sata ka- ka bayyana wannan barawo kai kiya shi daidai ne wannan ruksa ce an baka dama ya aikata ba daidai ba gobe ka hito ka waɗi wannan kaza ne an baka dama amma wanda ya shiru kuma ya kyale a wani lokaci a zalimce ka kai aka zalimta ka yafe ka kyale wannan kuma shi ya fi Allah kai ma zai sama sa kai ya yafe ma kai ma kana so a yafe ma sai Allah ya yafe ma kuma Allah ya zirke cikin ɗaya daga cikin malamanmu a malam idris na eh, imam idris na garintawa allah ya ƙara mai rahama allah ya ƙara mai karama ta barzahu a allah ya ƙara mai kusanci da manzo Allah sallam mutumin kirki ne aikin shi karantarwa limami ne babba saboda mutunci da- da da karamcin shi da girmamawa da wata rana ake bamu labari yana zamani ya tawaye shi caji a masallacin da ke bada karatu wani ya zo ya ɗauke yana ganin shi saboda wai ayo dami bai ma- in yi magana wai asiri shi zai tunu ya tuna mai asiri saboda yana ganin shi kyale shi shi yana gani ba mutane ba su dora ba amma shi ya ga lokacin da ya zo ya sa cajin ne ya zo ɗauke mai waya to wannan shine in mutum kai kai ma karo asirin ka kyale ka yafe to kuma mutum zai Allah ya saka mai kuma ya yarda da shi falizalika saboda ne ne warada anna man- anna min makarimil akhlaqi an ta'afuwa amman zalamaka shawa yace saboda wannan yazo yana da cikin manya-manyan kyawawan dabi'o'i mutum ya yafe ma wanda ya zalunce shi wata sila man qata'aka kuma ka sadar da zumuncin wanda yake wanda yake zumunta da kai wato utiya man haramaka kuma ka baiwa wanda ya hana ka wanda ya hana ka kai ka bashi wannan yana cikin manya-manyan ɗabi'o'i kyawawa na'am innal ladzina ka yakfuruna إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا
Mhm.
أولئك هم الكافرون حقا وآتنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وآتنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين يكفرون بالله sai dai waɗanda suke kafircewa da Allah wa rusulihi da manzanninsa wa yuridu an yufarriqu kuma suna son su raba an yi farriku bai na layi wa rasuli su rika rabawa tsakanin Allah da manzanninsa da an yi minu bihi dunahum kaka za su raba tsakanin Allah da manzanninsa wai su ce sun ba da gaskiya da Allah amma ban da manzannin shi ne abi an yi minu bihi da cewa su ba da gaskiya da shi Allah dunahum koma bayansu ban da manzanni sun ya su akwai masu ya su sun yarda da Allah amma ba su yarda manzanni ba ya Allah kai sun san kowa komi da komi ya same su kawai Allah komi Allah ke komi amma ka ce ya aiko mutum ka aba ya shi Allah zai aiko mutum to wannan wa yaqulu luminu bi ba'din min ar-rusul ko ko wa'an sun da suke cewa mun ba da gaskiya da sashe wani sashe min ar-rusul ne daga manzani wa nakfuru bi ba'din kuma su ce muna kafircewa da sashe minhum daga cikin su su manzannin nan kama fa al-yahudu wan nasara kamar yadda yahudawa suka aikata da su da wato a nasaru wato masu aikin masu addinin kiristanci kenan su yahudawa suka ce sun ba da gaskiya da annabi musa amma suka ce basu yarda da annabi isa ba haka na su ma kiristoci suka ce sun ba da gaskiya da annabi isa amma suka ce basu yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yuridu an yufarriqu wa yuridu an yattakhizu bayna zalika sabila kuma suke nihin su riki wani tafarki tsakankanin wannan tsakankanin kafirci ai zalika kina shine al-kufr al-kufr wal iman tsakankanin kafirci da imani fariqan suna so su riki wani hanya ya zabuna ilahi da za su tahi zuwa gare shi ulaika humul kafirun haka to san dai wadancan ka wanda suke haka ne sha'anin su humul kafirun haka su ne kafirai haƙan a gaskiya wannan ulaika shine mubtada a nan wurin hum mubtada na biyu a ulaika mubtada na farko hum mubtada na biyu alkafiru ne zama shine khabar sune sune menene wa'ancan sune kafirai kai ka ce koko akwai masu cewa wannan ya zama hum ya zama damir ne na faslu ulaika humul kafiru ne wa'ancan ka sune kafirai ka ce babu kafirai sai su a shi a wani shi ma nan karfa magana ne haƙƙan masdarun wannan masdari ne mu'akkidan mai karfawa ne mazmunin jumla ga abin da jumla ta kumsa jumla ta kumsa cewa waɗancan su ne kafirai to wannan haƙƙan kin masdari ne ya zo don ya karfafa wannan magana tabbas waɗannan su ne su ne su ne kafirai wanda za su sai su yi imani da sashi su kafirce wa sashi na'am wa atarna lil kafirina azaban muhina Allah ya ce mun tanadin azaba mai wulakantarsuwa ko ko za a halatta mabuciyar wulakanci lilkafi ne ga kafirai huwa azabun nar shine azaba na huta nam والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما آه. والذين آمنوا بالله ورسله waɗanda kuwa su sun ba da gaskiya da Allah da manzanninsa kullum baki ɗayansu walau yufariqu baina ahadin minhum ba su rarrabe ba sa rarrabe a tsakanin ɗaya daga cikinsu ulaika sawfa nutihim ujuram waɗanta nan kasannu za mu sawfa nutihim za mu ba su ladan su a ujurahum thawabu amalihim ladan ayyukansu wa kana Allahu ghafuran dan dai Allah ya kasance mai yawan gafara ne li awliyaihi ga masoyansa rahiman mai yawan jin kai ne da ahli dati ga mazuwa da'ansa masu yi masa biyayya na'am يسأل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم السائقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم هكذا يقول ثم اتخذوا الأجر من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا آه. يسألك أهل الكتاب مزوالتي يسألوك سنة سنة تنبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم يا النبي محمد النبي الرحمة يا رحمة الله ثبت عليك su ne al-yahud yahudawa an tunazila alaihim da muka sabkan musu a kitaban ka sabkan muka ka zo musu da ka sabkan musu da littahi mina samai daga daga sama qalu cewa suka yi innahum la yu'minuna bil qur'ani su ba za su ba da gaskiya da alqur'ani ba ta ya atiya jumlatan har sai alqur'ani ya zo gabaki daya kama a tattauratu jumlatan kama inda a taura ta zo baki daya ala Musa absa alai Musa yanda taura ta zo baki daya cikin allunan allunan nan baki daya to suka ce ya ba sun bada gaskiya da Qur'ani ma ba su yarda ba a rika sai ana sabka yana sabka aya aya haka dai sai dai a sabka da shi baki daya wa hadha qalu ta'annutan wannan sun wadu wannan ne saboda ta'annuti shi ta'annuti shine abin da ake ce ma shishigi wai ka fada ka fada abu don ka kure mutum ka yi kada mutum abinda ka ce mai abinda ka san ba yiwuwa kawai ba ya iyawa ka ce to sai ya yi kaza shi ne ta'annuci ba wai tambaya ce ba suka yi ta su zan a musulun da suke so a kawai wai ganin sa abu ne ba ya yiwuwa kurewa ce za su shi ne a haza kalu sun waɗi wannan don ta'annuci fa in istakbarta fa in istakbarta zalika ya ma Allah in ka ga girman wannan abin da suka tambaye ka kana ganin babba abu ne fakar salu ai aba um iyayensu ai sun tambayi Musa annabi Musa aka bar min zalika abin da yake mafi girma daga wannan ma al auladu min zalika al aulad yana mafi girma daga wayannan abin da wayannan ƴaƴan suka tambaya wa in balagu ma balagu min inadi ko da ma sun kai inda suka kai na daga inadi shi ko inadi shine musu wato irin yanda yanda suka yi ka abu gashi abu ka san abin na haka ne amma ka ki yarda da shi yawwa shi ne kima inat ka abin da ka tabbata wannan abin haka ne amma kawai ka ki yarda ka kawai ce a kawai baka yarda ba haka bane shi ne qur'ani ke bada misali yace wa shahadu biha wasu ta kanata an musu zulman ulwa suka yi ayoyin da aka nuna musu wannan ayoyin duk baki daya gashi sun gani yi baki daya wasu sai kan aiwa jaru kan suka yi musa wani ayoyi wasu sai kan ta an fusu amma zukatan su suna da sun tabbatar da wannan ayoyin haka sun gani ga su ayoyi ne aka sauka musu ɗaya bayan ɗaya kamar da za mu karanta a nan wurin za a kawo su a gurgushe sun gan su amma kawai ba su yarda ba suka yi musu gashi nan misali a nan shi annabi Musa shi kan shi Fir'auna annabi Musa take lokaci guda sai da aka sauka mai wasu ayoyi ga sunan awadan guda biyar da ta jinikin nan da kwaɗi da keya da mene gashin guda biyar amma duk da haka nan kawai hata ya ce to zai zai amma kawai kiya to irin wannan shi da ake ce ma inadi tsaurin kai kawai ka ga abu ka ƙi ka ƙi ba da gaskiya da shi shi ne wa in balagu ma balagumiyar inadi wata annuti da kuma shishigi fa aba'uhum ashaddu minhum to uwayensu su ne mafi tsanani a kansu ta'annutan wa ina da waje dangance da shishigi da tsaurin kai faqad sa'alu Musa hadha su'al ai hakika sun tambaya annabi Musa wannan tambayar faqalu sai suka ce arina Allah jaratan ka nuna mana Allah a bayyane iyanan ido na gani ido fa akhadha ba'athu musaikatu sai wannan su ma ta kama su ko mutuwa almautu iqaban lahu mutuwa ta kama su ta doke su dan hukuma akan su bi zulmihim da zaluncin da suka yi haisu ta'annatu fi su'ali ta inda suka yi ta'annuti a wajen tambaya shishigi suka yi wajen tambaya talabu ru'yatan Allah tabaraka ta'ala sun nemi ganin Allah tabaraka ta'ala iyanan ido na ganin ido ta'annutan dan saboda ta'annuti la shauqan ba wai dan shauki na ganin Allah ba ba wai suna son ganin Allah ba suka ce annuna musu Allah kawai dan ta'annuti kamar nake wata ta'annuti kawai abinda ba yiwa in san abin da ba yiwa suka ce su shi suke so a nuna musu haka shi shige ne wani a laukana mahabbatan wa shaukan da wannan tambayar da suka yi na a nuna musu Allah saboda soyayyar da suke ma Allah ne da shauki annama halaku da ba ta halaka ba walakin sai dai istikbaran wata annutan sun yi wannan tambaya ne dan girman kai da da ta'annuti wata jaburan da ƙarin girman kai dai walam ya ta biru bima wa qali nabiyin basu wa'azantu ba da abin da ya abu kuga annabin su da yace arini anzur ilaika ya Allah ka gwada mini in yi duba zuwa gare ka qala lan tarani Allah ya ce mai ba za ka gane ni ba a gani annabin ma kanshi ga Allah ka ce mai shi kanshi an ce mai bayani ku ku ce kuma ku ta gwada muku to lamma kana Musa yujabu hadha lamma kana Musa yujabu hadha jawab da annan Musa ya kasance ana bashi irin wannan amsan ma jalalati qadrihi tare da girman kadarinsa faman famin babi aulahum mafi abin da mafi cancanta su kenan shi ma bai gani ba to barantana su shi ma ga irin amsar da aka bashi da ya so ya ga Allah to barantana su wa ma zalika amma tare da wannan sa'alu inadan sai suka roka suka tambaya dan saboda shishigi da inadan da da da shi ne dai karin shishigin kamar nake wadda irin wannan abin da ka san abin bai yiwa kawai ko ko haka yake kace kai musu shi da tsaurin kai saboda inadan da tsaurin kai a suka ce arina Allah jaratan ka nuna mana Allah a bayyane talabu shi allaisa lahum sun nemi abin da ba nasu bane a talabu ru'yatul lahi iyanan sun nemi ganin Allah iyanan kuru kuru ido na gan ido fi duniya a cikin duniya da absarim da idanunsu ma za mamnu'un wannan kuma shi ganin idanu ganin Allah ganin Allah da idanu mamnu'un abin da yake haramun wanda ba yiwa abin hanawa lujuyin sama da wasu huskoki ta wasu huskoki na farko dai annar duniya daru a ada'ihi ita duniya gida ce gidan makiyan Allah ne fala ta tayi ku an ta kuna mahalla zuhurihi da ahibba'ihi to ba ta cancanta ba ta zama wurin bayyana wuri ne na bayyana ga masoyansa saniyan abu na biyu annar duniya cewa ita duniya ya na fiha bil asbabi mutane suna rayuwa a cikinta ne suna tsayuwa a cikinta kama a ce mutum yana tsayuwa a kan dugadugin shi to su wata da yaya mutum ke tsayuwa a kan dugadugin shi ai hausa ce ma mutane suka ce wane da dugadugin shi yake zamne yake yake tsaye ai hausa ce ma'ana wasu abubuwa yake na kokari yana abin ga to su ne mutane a cikin duniya suna suna rayuwa ne suna tsayuwa ne akan kawuwansu bil asbabi da riko da sabubba Allah ta barko ta'ala inda ya so da sai mutum ya yi rayuwar shi irin rayuwa a sahabar kashi ɗaruruwan shekaru bai ci abinci ba kun bai musu ba haka ma yanzu ko irin abubuwa da suke faruwa kin nan na girgizar kasa sai a samu wani jariri ya kwana uku jariri wani wani sun mutu amma shi jariri ne gashi nan kwana uku da rashi to amma ba haka ba ba shine ka'ida ba wannan abu ne ana ce mishi shawaz abin da nake daidai ko abubuwan da za su iya faruwa amma ka'ida inda Allah ya aje ta sai an ci sai an sha sai an kwanta in ba haka in ba ba a kwana shi ma sai a zo wasu matsaloli su biyo baya to wannan su ne sabubba haka Allah ya aje mutane suna rayuwa akan wannan ne wai yishuna fiya bil qiyam bi ma'ashihim ko mutane suna rayuwa a cikin ta da tsayawa da abubuwa na rayuwarsu su ne irin kamar ci da sha da sauransu walau zahara lahum da Allah ya bayyana zatin Allah mai tsarki da za ta bayyana ga mutane latarakud duniya jami'a da sun bar duniya baki ɗaya sun manta ma da wani abubuwa na duniya kawai wa hadha wannan kuwa yujibu ta'attulil a'mali wa inqida'i duniya wannan yana wajabta barin duwan su ayyuka saboda mutane yanzu kawai duwan da ga Allah ya manta da wani aiki shikenan ba shi ba wani aiki to ba aiki kuma kenan an kenan duniya ta kare wanke ta a duniya wannan shi ya wajabta barin dukan ayyuka kuma da kare duniya shi ita duniya kuma ba haka Allah ya tsara ta ba sai ana aiki da aiki ne da raja'i da kauna kullum na kawo kisan nan tan annabi isa alayhi salam ya ga wani bawan Allah wani latijo oho da shi amma yana ta kokarin yayi igiya igiya yake yana yana saidawa yana biyan wasu bukatun shi da shi yawan wake ci ka yace sai Allah sai ya roki Allah yace Allah ka dauke ma wannan latijan dogon guri ka dauke mai guri kawai guri baki da Allah ka dauke shi kawai sai ga tsohon atake ya jifa da jin in ba ji don guri bai ake bi zaka ah ba shi mamaki yace to sai ya tashi Allah mai dole da guri shi sai ga tsohon ya tashi kamar kamar ba shi ya tashi ya kama mishi yana ta yana ta aiki to in ba in babu wani guri in ba dan Allah ya sa mutane da sai da haka ba rayuwar sai da aiki take ci gaba to da mutane za su ga Allah da duk wani abin an aje shi an manta da shi abin da ake cewa Allah tabaraka ta'ala ba an ce mace ɗaya cikin hurudi ne da za ta leko huskarta a ganta a duniya aka ce da mutane sun kare mazaje sun shikenan sun kare amfani amma sun kare amfani to ya kaka kuma Allah da ya halice da ya halice ta to shine a to ta wannan huska shi ma wurin ba wurin bayyana Allah bane ba duniya ba wurin bayyana Allah bane tabaraka ta'ala wa aidan kuma dai iya akbaru karamatin ita shi ganin Allah shine mafi girman karama fala takunu illa fi akbari darin to wannan ba za ta kasance ba sai cikin gida mafi girma wai ya akhira ce lahira gida mafi girma shine lahira wal mustahilu shi abin da ke korare huwa ra'ayatul lahi al yawm bil basr ganin Allah a yau kinnan da ido amma ru'ya allati hiya ma'rifatul lahi amma gani wanda shine sanin Allah ma'rifa ma'rifatul lahi awwalan bil imani sanin Allah da farko dai da imani saniyan bil iqani sannan sanin Allah da sakankancewa salisan bil iyani sannan sanin Allah mataki na uku da iyani kamar ganin ijiya ba da mawata shakhsi amma ganin ijiya bayan mutuwan mutum bayan mutuwar jiki kama ya kudu rasul sallallahu alaihi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutu qabla an mutu an ta mutu ku mutu tun gabanin ku mutuwa ah man arada an yanzura ila mayyitin yamshi duk wanda ke so ya duba zuwa matacce gashi yana tahiya ala wajhil ardi absaban kasa to fal yanzura ila siddiq abi bakr radiyallahu anhu yayi duba zuwa abubakar siddiq da dara tabbata gare shi wannan shi ma wani hadisi ne manzo sun ke wadi fa hazihi la budda laha min wiladati marratayn wal mauti marratayn to irin wannan ganin mutum yake so to ba makawa sai an aihe mutum so biyu sai mutum ya mutu so biyu aihuwa so biyu a ce mutum yana da uba na jiki kuma yana da uba na ruhi uba na jiki aihe shi uba na ruhi ya aihe shi dan ba wuri ne nake zuwa ba da haka kai kadai sai kana da uba na ruhi a wanda mautu kuma mutum kuma ya mutu so biyu ita mutuwa waccan a wadda mutuwa da aka sani ta zahiri sannan kuma mutuwa ta wadda kamar za a faɗi nan gaba ta wadda wadda muka wadda muka aka faɗi ba da ake mutu kabla ta mutu ku kashe kawunan ku sai mutum ya kashe kansa shine nafsun shi nafsu kin nan ba wai rai bane ba ba ba karbi da rai bane ba a nafsun ne take mutuwa to sai in an kashe nafsu sannan a mutum yake iya samun wannan wa ru'yatul lahi ba'da al-mauti ghairu mamnuatin shi ganin Allah bayan mutuwa ba abu ne wanda yake abin hanawa min ahibba ababi daga masoyansa ja'alana Allah wa iyyakum minhum Allah ya sanya mu da ku a cikin su masoyan nan amin fa ka zato musu sa'ikatu almautu sai mutuwa ta kama su iqaban lahum dan iquba akan su bi zulmihim ta dalilin zaluncin da suka yi haisu ta'annatu fi su'ali ta inda suka yi ta'annuti a cikin tambayar da suka yi sun mata kasu ijira mun karanta shi ko sun mata kasu ijira ilahan sannan suka riki dan malaki wai shine abin bautar su min ba'di ma ja'atum bayyinatu bayan ayoyi bayyananu mu'jizoji bayyananu sun bayya sun zo musu al mu'jizatu ala wahdaniyati llahi mu'jizoji sun zo musu absa kadaitar Allah tabaraka ta'ala bai bayan lokacin da suka riki dan malaki wai shine abin bautar su fa fauna an zalika sai muka yi yafiya muka yi muka yaye daga barin wannan walam na sa'asilin ba mu tumbuke su ba ba mu halakar da su baki daya ba shine istisal tumbukewa ma halakana ba mu halakar da su ba wa atina musa subhana mubina sai muka baiwa annabi musa wani iko wanda yake mabayyani tasalludan bayyinan wani samun iko akan su wanda yake mabayyani zahiran mabayyani dai na zahiri alaihim akan su ko zahiran shine dai mai kamar na cin nasara alaihim akan su haisu amarahum ta inda ya umarce su bi katri anfusihim da su kashe kawunan su taubatan dan saboda tuba fa ta'uhu kuma sai suka yi biyayya gare shi gare shi suka kashe kawunan nasu wannan shine sultanin da aka ba ikon da aka ba annabi Musa yace su yi kuma suka aikata alarga min ulufihim sunan da aka ce ma aka ce su haɗi ma ko su aikata ko duba su amma wannan karin aka ce aka ce musu su kashe kawunan su ko suka aka ce musu kuma suka kashe kawunan su aka ce sai da aka kashe wajen mutum ko dubu saba'in Hmm. kawai irin wannan ko kowa kowa ya kashe na gaban shi ah na'am na ga nan ne karshen aiko na ga lokacin sallah aiko yawwa za mu dakata nan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين